أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan wanda ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a duk rana irin wannan a daidai wannan lokaci kuma a wannan masallaci yau laraba ta yi daidai da biyu afon uku kenan ga watan sha'aban uku ga watan sha'aban hijira na da shekara 1442 daidai da goma sha takwas ga watan uku miladiya 2021 idan yan uwa ba su manta ba a darasinmu da ya gabata muna cikin fawa'idu sala fawa'idu sala na to yau sha bakwai sha bakwai ga watan uku miladiya 2021 malam iya jeranta mana fawa'idu sala wanda yake cewa ba zai yiwu ba a ɗan taƙaicaccen littafin ne ya kawo su gaba ɗaya amma ya kawo wa'ansu ala sabilil misal mun karanta na ɗaya har mun zo nan ba ta bakwai ƙarshen nan ba ta shida karatu ya tsaye da mu yau za mu tashi a fa'idar sallah ta bakwai kuma wannan shi ne darasinmu na goma a wannan littafi insha Allah malike cewa ita sallah anna hasilatun bainal musalli wa rabbi ita sallah wata mahaɗa ce ita ce sila wani abin da zai haɗa ɗan adam da Allah ba wani tafinta a tsakani ba wani wanda shi ne shamaki tsakanin Allah da shi wannan bawa ko tsakanin bawa da shi Allah mai girma da buwaya dukkan mai sallah alaƙasa kai tsaye ce zuwa ga Allah ba wani shamaki ba wani tafinta ba wani tajifasin wanda yake tsakaninsu babu daga shi mai sallah sai Allah maɗaukake sarki shi ne sila bai na musalli wa rabbi falmusalli iza kama fi salati malin ke cewa shi mai sallah idan ya tsaya zai ci gaba da gabatar da sallah istaqbalahu Allahu biwajhihi Allah zai fuskanto shi mai sallah da fuskantowa irin ta Allah duk inda kake a matsayin ka na masallaci to Allah iya fuskanto ka da fuskanto wadda ta cancanci shi Allah ya yi ma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala ba abin da za a kwatanta shi da shi wajen misali shi ne asami kuma shi ne albasir amma zai fuskanto shi mai sallar da fuskantowa irin ta Allah fa'iza ƙada al'abdu idan shi masallaci shi ne al'abdu ana bawan Allah al-musalli idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana ya buɗe sallarsa da karatun fatiha domin an ce la salata liman lam yaqra bi umil qur'an babu sallah game da wadda bai karanta fatiha cikin sallah sama ita sallah inda ya sunanta sallah to ba raka da ba karanta fatiha cikin da ko sallan gawa ana karanta fatiha a kabbaran farko ko sallar roƙon ruwa ko sallan kisfewan wata ko sallan kisfewan rana ko sallan a nawafil da tuhajjudi da tarawih da sauransu in dai sallah sunanta sallah to ba sallah da babu karanta fatiha a cikinta shi yasa malike cewa idan bawa ya bude karatun sallarsa da cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah ita kalimatul hamd ba a jingina ta ga kowa in ba ga Allah ba alhamdulillah hamdan kasiran tsayiba mubarakan fi in dai kalma ce ta hamdala ko alhamdulillah to kalmar muta'allika ce lillahi subhanahu wataala sabanin shukur zaka iya mawara da ce shukuran lak na gode ma da irin abin da kai mu amma ba zan ce hamdan laka ba ba zai yi ba ita kalmar alhamdu ana jingina ta ne zuwa ga Allah to dukkan yabo da jinjina da kirari da godiya sun tabbata ga Allah ahalus sana wal majid lahul hamdu fil ula wal akhirah yabo da godiya sun tabbata gare shi farko da ƙarshe shi Allah to idan bawa ya ce godiya ta tabbata gare ka ya kai Allah ubangijin duniya al'alam kullama siwa Allah wal alam duk abin da ba Allah bane ana ce masa alam duniya gaba ɗaya alam ce duk abin cikin ta alam ne yasa aka ce rabbil alamin ubangijin alam dukansu gaba ɗaya Allah ne kaɗai baya cikin alam an fahimci wannan ƙala Allah ta'ala a lokacin da mai sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawa na ya gode mini duk lokacin da karanta wannan Allah zai mayar ma amsa da wani bawa na ya mun godiya ya tabbatar da godiya zuwa gare ni wa iza qala idan mai sallah ya ce arrahmanin rahim allah kai ne mai rahama kai ne mai jin kai ƙalar lahu ta'ala allah ta'ala zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni asana a hini yabo bawa na ya yabe ni ka ya ce ni ne mai rahama ya ce ni ne mai jin kai wannan yabo ne ayan farko kuma godiya ce an gane allah ta'ala zai ce bawa na ya yabe ni ya kiraranta ni ya bani matsayi irin nawa ita rahamaniya ita ce rahaman Allah wani ta sha maki kowa a duniya amma jin kai na Allah ba wanda yake shafa sai mai imani amma rahamaniyan Allah rahamarsa da jin kansa a duniya ba wanda bai shafa ba shi yasa ar-rahman suka ce shi ne mai yawan rahama da baiwa da tausayawa a duniya ar-rahim kuma shi ne mai jin kan masu imani a guba alkiyama ana ganewa rahamaniyin allah kowa iya cikin mumini da kafiri mutumin banza da mutumin kirki kowa iya karkashin rahamar allah a duniya ba wanda baya karkashin rahamar allah daga rana da allah ya ta nisa da mu rahama ce ba musulmi kaɗai da ke shafa ba allah ya sako da ruwan sama rahama ce ba musulmi kaɗai abin ke shafa ba Allah ya fito da wata ya haske rahama ce ba musulmi kaɗai take shafa ba an gane duka rahamaniyar Allah ta shafi musulmi da wanda ba musulmi ba amma ar-rahim to jin kai ne keɓantacce ga masu imani a gobe alkiyama to Allah ta'ala zai ce bawa na yabe ni wai za kala idan bawa ya ce maliki yawmiddin Allah kai ne mamallakin kowa da komai a ranar alkiyama yau muddin yau jaza ya ali yau alkiyama Allah ya keɓe wa kansa mulki cikakken mulki tumbatsatsen mulki a ranar alkiyama amma karmanta dukkan duniya ma gaba ɗaya tana ƙarƙashin mulkin Allah da abin da ke cikinta da komai amma Allah bai keɓe kansa shi kaɗai ne mai mulki a duniya ba amma ya keɓe kansa shi kaɗai ne mai mulki a lahira ana ganewa domin a duniya malamai suke cewa Allah ya yarda a yi mulki ya yarda a yi shugaba a yi sarki a yi gwamna a yi wane ne a yi wane ne duka shirya ta yarda a yi wani ya sama ikin Allah ma yake cewa dukkan mutane biyu idan za su yi tafiya to ɗaya zama shugaba ɗaya kuma mabi musulunci ya koya mana bin shugabanci da bin tsari saboda ka tun Allah ta'ala ya yarda ya gamsu a duniya a yi shugabanci amma a lahira Allah ko mai unguwa bai da'i ba ballantar abin da ya sama da mai unguwa ba wanda ya sai ce nan ce ƙasata nan ne gari na nan ce jihata nan ce local government ita nan ce nan ce ma'aikata ta duk babu duka Allah ta'ala ne kadai yake da cikakken iko da mulki a gobe alkiyama shi yasa zai ce limanil mulku yau lillahi alwahid alqahar wa yake da ta cewa a yau a ranar alkiyama ke malamai suke cewa idan Allah ya faɗi wannan magana sai 'yan shekara arba'in ba wanda yi ko tari ba wanda yi limanil mulkul yau waye kirita cewa a yau su waye masu rigima akan ƙasa akan sarauta akan mulki akan waye to waye ya isa ya daga hannu ya ce abu kaza na wani a yau waye isa Allah da kan zai biwa kansa amsa ya ce lillahi alwahid alqahar Allah kai ne alwahid daya ɗayan da ba shi da na biyu alqahar ko mai rinjaye mulki gaba ɗaya iya gare ka ya Allah to shi yasa Allah ya keɓancewa kansa mulki a ranar alƙiyama ba wanda Allah ya yadda a ce wani shi ne wani mai mulki ne ko wani wani na alƙiyama babu wani ƙala sai Allah ya ce majjada ne abdi bawa na ya girmama ni bawa na ya girmama ni da ya ce ni ne mamallakin kowa da komai a ranar alƙiyama wakala marra ma'aikin Allah ya ce wani lokacin kuma Allah zai ce fawwada ilayya abdi bawa na ya miƙo al'amuransu gaba ɗaya zuwa gare ni fawwada ilayya abdi wa fawwada amri ila Allah bawa na ya fallanta ya miƙo al'amuransa duka zuwa gare ni fa iza qala idan shi mai sallah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gare ka muke bauta gare ka ko muke neman taimako iyaka na abudu kai kadai na abudu iyaka kenan kai kadai muke wa bauta ya Allah wa iyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako irin taimakon da kai kadai ne kai isa ka bada shi ana ganewa amma Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya wajen aikin alkhairi da bin Allah da da'a wa Allah kada ku yi taimakekeniya zuwa ga sabon Allah da ƙetare iyaka to a ta'awun malamai suke cewa yanka sun ila ismai akwai a ta'awun fi haƙƙin lahi ta'ala akwai taimako da ishi Allah ne kaɗai ya cancanta ya yi wanda bai baiwa kowa dama ya yi ba kamar abin da ya keɓewa kansa shine kewa bayi ba da rayuwa arzurtawa ba da haihuwa an gane ko tsawon kwana ko mutuwa ko jinya da lafiya da sauransu duka wannan ba a neman su agon mutum wanda ya nemi ɗaya daga cikin wani agon ɗan adam ya yi shirka ya haɗa Allah da wani Allah bai yadda a nemi waɗancan abubuwa ba da waɗansu su agon ɗan adam bai yadda ba shi yasa da nasta'inu ta zo a nan to tana keɓance iya taimakon da Allah ne kaɗai ke ba da shi kamar ba da haihuwa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inasa haihuwa Allah ne ke bayar da yazo maganar mulki qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'iddu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir shi kada yake bada mulki in ba shi ba mai bayarwa da ya zo batun arzutawa ulman yarzu wa kuminar samawati wal arz da shi ƙulilla Allah ne kadai yake ba da arziki samai da ƙasai da aka zo batun lafiya da imani kuma baya irin abin da annabi ibrahim yake faɗa game da Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqini وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين duk wani Allah ne kaɗai yake ba za ka je wajen wani baka ce wani na zo ka min jin kai ko na zo ka kankare wani zunubi babu kankare zunubi jin kai rahama ba da aljanna duka Allah ne yake ba da ɗora jinya ba da lafiya duka iya cin haƙƙin Allah ba da mulki ba da dukiya ba da lafiya duka iya cikin haƙƙin Allah ɗan adam ba shi da cewa ana sauko ruwa daga sama Allah ne kaɗai yake ba ɗan adam ɗin da ya isa ajiya roƙe shi a cewa na kama da ruwa da sama babu shi saboda ka wannan shine nasta'in ɗin al-isti'ana to wannan isti'anar ake ne amma wani taimake ni cikin abin da na san za ka iya yi ko Allah ya baka dama kai ba matsala ba wani mai kuma littafi na nan wani ɗan taimake ni da biro na ajiyar wannan ba matsala tunda Allah ya yarda mi ta'awun alal birri wa taqwa an gane amma wa an su kasu kafa hujja da wannan aya wajen idan an zo nemo taimakon gurin su hana ka san adam iya da san rai duk inda ya ji wani nassi da shi yake bakin ɗari bisa ɗari sai ya makale masa ya ce Allah ya ce iyaka na abudu iyaka na sa'i to alaka ta malamin farki malaya yau an za ka taimaki ɗan adam ka taimake shi cikin abin da za ka iya yi amma akwai abin da haramun ne kuma ɗan adam ɗin ya tambaye ka tunda ba haƙƙin ka bane ba za ka iya yi ba fahimto qala haza baini wa bain abdi sai Allah ya ce wannan tsakani na ne da bawa tsakani na ne da bawa wannan tunda ya ce gare ne yake bauta gare ne yake neman taimako gare ne suke bauta gare ne suke neman taimako wannan haza baini wa bain abdi wali abdi ma sa'ala nan gabawa ya samu abin da ya tambaya nan gabawa ya dace da abin da ya roƙi ni in dai isti'ana ce zan masa in taimako ne zan bashi fa'iza kala idan mai sallah ya ce iyaka na abu da iyaka na sa'in ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshen sura siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala Allahu azali abdi wa li abdi ma sa'ala Allah zai ce wannan nan ga bawana kuma bawana ya dace da abin da ya roƙe ni a duk lokacin da kake karatun fatiha to haka kuke da kai da Allah a duk inda kake a duk kuma lokacin da kake a gane tunda Allah iliminsa da ƙudurarsa da iradarsa gaba ɗaya ta sha baki duniya kursiyu an ce kursiyun Allah wanda malamai suke fasara da kujerar mulki irin ta Allah idan ka katanta kujeran ka ɗauko duniya duka da mu da wanda ba mu ba aljanu da dajuka da ruwa da waye to bi fa kamar a jefa kwabo akan akan akan wannan ba akan tebur din nan wasu ma ba san kwabon ba ko ba ka wani yan bana bakwai ba san kwabo ba yawa ka ɗau ƙanƙanin abu bai fi ka sashi a tafin hannun da ka faɗan zagaya to ka jefa shi a jeji ma ka ce filfalat jeji ka jefa a wani abu ko wannan waya ce ka je ka jefa ta fili me za ka ci a kwabo kuma sai a yi wannan ɗari a yi wannan kwabo ya ƙirƙiri kwabo wajen ɗari da wannan waya to mazan Allah ya ce kursiyun Allah duk duniyar nan bai fi a jefa kwabo a cikin jeji ba kuma da duniyar da kursiyun so kuma bai fi a jefa kwabo a cikin jeji ban a ɗora su a cikin al'arshi an gane da kyau wani abin da yake bukatar imani yawa imani yake bukata don da Allah ne ya faɗa dole ka yi imani ka yi da haka wasu a kursi yi samawati wal art amma ya ce wala ya udu hibzu tsaron kursiyon kansa baya gaji da Allah balantana duniya duniya ne wata ke agun Allah balantana me a cikinta in ka kwatanta da kursi kuma kursi in ka kwatanta da al'arshi ma ba kuma ba to duka suna karkashin kulan Allah da iradarsa da ikonsa to idan an ce Allah iya fuskantar mai sallah a duk inda ke karkai mamaki akwai abin da ya fi wannan abin mamaki tunda kursi ya fi duniya abin mamaki al'arshi ya fi kursi abin mamaki aljanna ta fi duka wannan abin mamaki tunda an ce gidan ɗan aljanna gidansa shi kaɗai ya kai faɗin sama da ƙasa sari'u ila magfiratin min rabbiku wa jannatin arduha samawati wal ard arduha samawati wal ard gidan ɗan aljanna guda ɗaya ya kai faɗin sama da ƙasa kuma Allah ne kaɗai ya san miliyoyin mutane da za aljanna kuma kowanne sai Allah ya bashi gida irin wannan kasan duk abin da Allah ya faɗa bakinka da shi imani kawai al'imani biyi wajib an ce mutum na ƙarshe wanda Allah zai ƙaddara shi ga aljanna bayan ya je wuta ya gama zaman da zai yi na zaman kurkunsa a wuta ya fito shi ne mutum na ƙarshe da zai fito daga wuta kuma na ƙarshe a shiga aljanna duk da haka sai kice duk duniya ba wanda Allah ya wani ima kamar su ba wanda Allah ya wani ima da cin kai kamar shi idan ya je leƙa sai ce Allah ai aljanna ta cika ban samu inda zan zauna bai ce je kare ya ce ka je akwai gunka ai idan ya je sai ya kama aljanna ta cika ya dawo sai ya ce mala'ika ya raka shi idan mala'ika ya raka shi sai ya ce kana cewa aljanna ta cika amma wannan za mu fita gidan wa'ansu haka kafin mu je gidan da kake mala'ika iya tashi iya tafiya fiye da tafiyar iska mala'ika ya ɗauki wannan bawan Allah a fuka fikin shi suka yi tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya suka gaji sai Allah ya ce mala'ikan ya tsaya shi wannan bawan da yake cewa aljanna ta shiga to ga wata mata nan zai mata tambaya za ta ba shi amsa ya gane lalle aljanna ta fi karfin saninsa sun yi tafiya akalla ta sama da kwana arba'in tafiya irin ta mala'ika da suka tsaya sai suka ga wata mata da suke yake tambayarta mun kusa ƙarshen aljanna kuwa in ji shi wannan bawan allah da aka ce shi ne ƙarshen shiga aljanna ta ina za ku je wai muna so mu ji ƙarshen aljanna ne shi daga ina kuke sai ce mun taso daga gu kaza ne ya kwatanta mata da suka taso zuwa nan ya ce ai duwa cikin gidana kuke tafiya ne eh kuma ko rabi ba ku yi a gidana ba safiyar sama da kwana arba'in irin tafiyar mala'ika ta iska a gidanta ake da tafiyar nan duk wannan wutar a gidanta ake kuma ta ce ko rabin gidan na da ba ba yi ba barantana a gama gidanta a gidan wani daga nan ya sallama ya ce ya sallata Allah kan gidansa kawai shi kenan na kara laba ka nuna masa gidansa to kagan aka ce Allah iya kula da bayi masu sallah ba mamaki bane ku nawa ne ne in ka kwatanta da aljana kwatanta da al'arshi kwatanta da kursi sai ga kula da masallaci a kun Allah ko duk mutanen duniya ai abu ne ma dan kankani da cikin hikimar Allah da mulkinsa da ikon shi an gane da ke ku to wannan shine abin da malamai suke faɗa karkashin wannan al hazali wa li abdi ma sa'ala bawa na yanan ya dace da abin da ya roka wannan sura ita ce ake ce mata sabawul masani wa laqad atinaka sab'an min al masani wal qur'an al azim ita ce bakwai wanda aka fi yawan maimaita karatunta ne almasaniya ana yawan maimaita karatunta domin dukkan musulmi duk gandarsa duk lalacinsa in dai musulmin ne shi to akalla zai yi sallah raka a goma sha bakwai a dare da yi sallan asuba raka a biyu sallan azahar raka a hudu ka samu bakwai sallan la'asar biyu ka samu sha ɗaya sallan magariba uku ka samu nawa sha uku haka ne sha hudu haka ne sha hudu sha ɗaya ga uku sha hudu ga kuma isha guda hudu sha bakwai ko ka ce ba za ka yi na bilan komai ba a kullum za ka yi raka a goma sha bakwai kuma kowace raka akwai karatun fatiha a cikin ta zama to saba aminal masali kuma fatiha an ce ta yi sauka biyu ta sauka a maka ta sauka a madina kamar da ayatul kursi ita ba ta sauka a maka ta sauka a madina akwai wasu ayoyi da malamai suka fitar wanda sun yi sauka biyu ɗaya a maka ɗaya a madina domin girmansu da kuma irin matsayinsu a gun allah subhanahu ta'ala duk da kace duk ayoyin alkurani suna da girma da matsayi a gun allah amma akwai wanda allah ta'ala ya fifita su akan wa'ansu ana ganewa ita ce wanda manzon allah yake cewa idan ba a karanta ta daidai ba babu sallah la salata liman lam yaqra bi umil qur'an duk mutumin da bai iya karatun fatiha ba ya da sallah shine abin da manzon Allah ya ce kenan kaga wajibi ne mutum ya koma ya koyi karatun fatiha gun malamai su koya ma karatu ingantaccen karatu domin ka dace da sallah ka ta karbu kuma ita fatiha nan wani suru ne tsakanin Allah da bawansa kun ji da duk inda muka biyo abubuwan tun daga ayan farko zuwa ta ƙarshe wata mahaɗa ce tsakanin Allah da bawa kana kiraranta Allah kana yabonsa kana kamba mashi sannan kuma za ka biyo da roƙo da matsalarka a ƙarshe wannan kuma iya cikin ladabi na addu'a ka yi wa Allah kirari ka kwarzanta shi ka girmama shi ka ba shi matsayi da ya dace da shi sannan kuma ka roƙe shi abin da kake bukata kuma fatiya tana ƙara nuna mana haɗin kanmu mu musulmi da kuma ana so mu dinga dunkulewa akan abubuwanmu na rayuwa da addini kada wani abin duniya ka yi da ya rufe ma ido har ya raba ka da uwanka domin ta inda za mu fahimci wannan gabar da kace iyaka na abudu wa iyaka na sa'i iyaka na abudu Allah kai kadai muke yi wa bauta ka ga baka ce a abudu ba baka ce kai kadai ba sai ka ce na abudu ka kawo nunul jam' Allah mu muke ma bauta kai kadai muke wa bauta ya Allah wa iyyaka nasta'in kace kuma Allah gare ka muke neman taimako baka ware kanka ba baka ware kanka hatta karatun tahiyya in ka zo a sallah kana sa yan uwanka musulmi duka a ciki at-tahiyyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce assalamu alaina baka ce assalamu alayya ba ka ce Allah ka mana aminci wa ala ibadillahi salihin tare dukkan bayanka na kwarai bayanka na gargadi suna cin albarka in ma ka fahimta in ma baka yi haka kake faɗa a kullum to menene kuma a duniya zai baka da yan bayan ka faɗa wa Allah ka tabbatar wa Allah ba kai kaɗai kake ba da yan uwanka a dunkule kake sahabbai da suka fahimci wannan suke aiki da irin wannan nasi sai Allah ta'ala ya kira su yan uwa da kansa wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum sai ce fa asbatun bi ni'mati ikhwan sai ko su kuwaye kuka waye gari kuka zama yan uwan juna cikin rahmar Allah abun duniya bai rinne musu ido ba sahabi ma so yake yi ya samu wani abun da dan uwan zai samu domin ya san ya faɗa wa Allah dan uwansa ne kuma ya faɗa wa Allah ya ce gaba ɗaya muke al'amuran mu ban ware kaina ba duk mutumin da ka nema masa aljanna abun Allah kuma me duniya kuma zaka hana shi aljanna ba ke roƙa ɗan uwanka ya zama mutumin kirki ya samu aljanna a duk lokacin da kai sallah a duk lokacin da kai karatun da ya kake roƙa ɗan uwanka ya sa manzo Allah ke ce al muslim man salima al muslimuna min yadihi wa lisani in dai kai musulmin kwarai ne wanda za a yi kirga ka cikin rijistar musulmai a gaban Allah a gobe alkiyama to sai musulmai sun kubuta daga sharin bakinka da hannunka duk wanda yake cutar musulmai da bakin shi ko yake cutar yan uwansa musulmai da hannunsa to wannan ba za a kirga yi musulman ƙwarai abin Allah ba man salimal muslimu na min lisani wa yadi ka yi ƙoƙari ka kiyaye bakin kare cutar da kowa ka yi ƙoƙarin ka kiyaye hannun kare cutar da kowa wajen rubutawa ko dukan wani ko saran wani ko waye kar ka yadda bakin ka ya zagi wani ko wani hasada ko wani kazafi ka yi ƙoƙarin ka kiyaye wannan kiyaye su to shi ne zai sa ka zama musulmin kwarai amma barin bakin ka iya cutar da kowa hannun ka iya cutar da kowa to kamar kana zare kanka daga cikin mutanen kwarai a gaban Allah to duk mutumin da yake cewa iyaka na abu da iyaka na sa'in Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako to menene kuma abin da zai tsore ma ido ga da yan uwanka sahabbai lokacin da suka yi hijira ga abin da manzon Allah ya yi a kulla abota ta iqa tsakanin muhajirun wal ansar karanta tarihin da suke abin mamaki abin da in ma banda a karatu aka yi karanta wani sai ce bai yi ba haka ba ne ya'yan adam ne ba wahayi yake masu ba manzan Allah ya karanta masu kuma sun gamsu sun yadda gaskiya ne yasa duniyar ba bakin kuma take a wasu sahabi ne fa manzan Allah da ce ko zo ku taimaki addini sai na abakar an ce su uku iya ɗauko duke su duka iya baya ba ba abin da yake bane duka ya sa mazan Allah ke can kaf ɗinku ba za a ɗauko imaninku a ajiye shi a gefe a ɗauko imanin sai na abokan a ajiye shi a gefe nasa sai yarin jaya ka dunkule imanin mutanen duniya al'ummar mazan Allah imanin su duka bai kai imanin sai na abokan ba radiyallahu anhu tunda abin da ya cike mai imani an ka bi tarihinsa kaga yin da yi wa manzan Allah hidima da bi da gaskata shi ai ya cancanci ya samu wannan matsayi tun da manzan Allah da bakin suke cewa ma na fa'ali malun ma na fa'ali mala abuka ya ce duk duniya ba duki da ta amfani da kamar duki sai na abuka duk duniya duki sa ce ta amfani da ta kowa sai na abakar da ji wannan sai kama kuka ya ce ma ana wa mali illa bika ya rasu a yi da ni da dukiyar ta ma duka naka ne ya rasu ni ɗin ba kome ni waye ne ne domin tawadu da gaskantar da kai to su ba su mai da duniya kawai ba sai na usman shi kadai daga cikin ashiratul bashirun bil janna sai dai sanadiyar wajen musulunta mutane guda shida shi kadai abdurrahman dan au irin su talha bin ubaidillah irin su a wannan sa'ad bin abi waqas da sauransu wajen mutane shida an ka ɗauke abubakar umar aliyu to an ce duk sauran guda shi ne shi ne sani da musuluntarsu dalilin sai na wasu masu ga musulunta kuma wani gun kuɗi zai ɗauko ya bayar domin ya yadda musulmi ɗan uwansa ne babu abin da zai tsokane masa ido game da ɗan uwansa idan ka ɗauko bajintar da ya lokacin da aka tafi za a yi tabuka manzan Allah ya helanta a taimaki addini a zo a ka taimako za ta biya sai na usman sai da ɗauko raƙuma guda ɗari karan farko ya lafta musu abin hawa da komai kuma ce duk wanda zai haura kuma akwai guzurin da zai bari a gidansa manzan Allah ya yabe shi addu'a ya ji daɗi sai sai na usman ya ƙara ƙaro wata ɗarin ya ce manzan Allah ga wata ɗarin a ƙara ya yi addu'a ya ce manzan Allah ga wata ɗarin a ƙara ɗari uku raƙuma ɗari uku ya bashi kuma dukkan wanda zai haura kuma akwai guzarin da zai bari a gidansa da sai na usman ya bayar duk kuma abin da ake bukata a kan raƙumin na takobi ko abin duka ko abin tsara akwai aka ya ce a ɗora mayakan musulmai da ba su da abin hawa a ɗora su su tafi su yaƙi musulmai daga yana manzan Allah yake cewa ma darra ma fa'ala usman ba galewa usman daga yau ba abin da zai cutar da kai yana kai ga aljanna haka mazan Allah ya bashi wannan garantin daga yau babu abin da zai cutar da imanin kai yana kai ga aljanna babu shi ma darra ma fa'ala usman ba azaliya daga yau din nan lokacin da ya bajinta da dukiyarsa to babu abin da zai kama matsala game da ya ga aljanna babu shi taimako dukiya da san addini da yan uwansu musulmi ne ya ja masa wannan akwai bi'irin ruba wata rijiya wanda kafirai ne a lokacin suka mallake ta musulmi suna shan wahala kafin su samu ruwa sai mazan Allah yake cewa to aje a sai rijiyar mana sai mazan Allah cewa zai siye ta agun kafirai fa lahul janna duk wanda ya siye ta yan tota ta zama mallakar musulmai ni kuma na masa alƙawarin aljanna agun Allah sai na usman ya dauko kuɗi ya bayar aka sai rijiyar suka tsaba ba kuɗi da yawa domin sun san musulmi da su sayar da usman ya ɗauko kuɗi duk tsadar abin sai da aka dawo mai da wani ragowar kuɗin eh yadda aka dawo masa da canji domin bai bada abin da zai karanta to kaga irin wannan sune suka yadda da abin da manzon Allah ya faɗa musu daga sun su shine iyaka na abudu iyaka na sa'i su abin da suka fahimta shine tunda sun yadda musulmi dan uwansu ne kuma manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sun yadda sun gamsu da wannan shi yasa abin duniya bai rabi musu ido ba imanin kama ba zai cika ba in ji manzon Allah har sai ka suwa dan uwanka abin da ka suwa kanka idan kana son ka ji daɗi to ka suwa dan uwanka ji daɗi idan kana so ka samu walwala da annashuwa ka suwa dan uwanka haka idan kana gudun wani abu dan wala ka so dan uwanka shi ma abin ya guje masa haka ake yi wannan shine rayuwa ta musulunci amma yanzu abubuwa sun ga sun lalace yahudanci yayi tasiri a wannan rayuwa ana karanta mana nassin alkur'ani nassin hadisi da tarihin sahabbai amma gaba ɗaya hankalin mu baya kan wannan ko wayen mu da dabaran mu ita ce maka sa a gaba za ta fidda mu kawai ko da shekarun baya lokacin da boko bata yi yawa ba duk unguwa an kaje akwai majalisai da ake cin abinci da safe ne da daddare ne maciya ake cewa kuma albarka ce irin wani wane ya yi wanda ma bai zo ya ci abincin sai ne ba amma yanzu sabi wasa a gidan naka ma kai kadai ka je ka zuba ka koma gefe ka ban bai hude ka cinye ka tashi shi kenan ko manzon Allah ya ce da amuli sune ne kafi salasa duk abincin da aka zuba idan mutum biyu to idan mutum uku sun zuwa zai ishe su da amu salasa kafil arba abincin da aka zuba shi don mutum uku idan mutum hudu sun zo zai ishe su domin albarka amma yahuda sun zo sun zare mana kowa ya ci shi kadai kowa shi kadai a gidan kama ƴaƴan kama ba za ka sa su haɗa abinci a gode ba kowa a zuba masa ƴaƴan ba su kowa yi kuma cin abinci a akushi da iyakar haɗin kai iya sa a fahimci juna kuma a nan za ka dinga monitorin ɗin yaranka waye kake ganin baya so ya ci gaban sai ka hana shi ya ci gaban ka wa kake ganin kaza kaza malalace ne yadda shiri ta kame da hankalin kaza da kaza da sauransu amma duka wannan koyarwar ta magabata mun watsar da ita albarka ta tashi daga gare mu kwata kwata sai wayo da dabara kawai sahabbai haka suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ɗaya daga cikin sahabbai Anas ne ko wani baya cin abinci shi kadai idan an zama musu abinci dole sai ya fito waje neman mutane baya cin abinci shi kadai domin sabon da suke lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk idan muka dauko iyaka na abudu wa iyaka na sa'id za ta warware mana wannan matsalar kawai mutumin da dan uwanka musulmi ka bawa Allah shaida bautar Allah yake kuma ka ce kai ma kana nema masa taimako a gun Allah to me kuma zai rubi ba ido akan sa a duniya kuma me ba za ka bashi ba sabai ga yadda suka yi an sarawa sun taimaki mutanen maka da gidajensu da gonakinsu da dukiyarsu kuma Allah ya yabe su kuma Allah ta ala musu alƙawar rahama da aljanna tun a duniya kuma da ma ba su taimake su ma da abin da shi kenan tafiya za su bai shi kai maka kaddara wa kanka haka dama ce Allah ya baka idan ka taimaka ma ba ni ma kanka yi ba idan ba ka taimaka ba za ka mutu gaba shi yasa duk abin da ake na addini karka yadda a yi baka ko ka sa hannunka ko baka sa hannunka ba zai yi ba war maka sa hannunka a yi da kai ka samu rabu to wannan ya koya mana haɗin kai yayin wa irin farraka da take junanmu ya kamata a rage a gyara musulunci ba wasa ba kafiri ba Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai ce fa ikiwa na kufid a yau kafirin da bai taba sallah ba bai taba azumi ba amma duba ba ya kashe muku musulmai da yawa a yau ya zo ya karɓi musulunci a yanzu Allah ya ce ya zama ɗan'uwanmu ya zama ɗan'uwa domin faɗin musulunci da yalwarsa to ina kuma wanda aka haife shi a musulunci da kai da shi ta lokacin su ta yaya za ba zai aminta da kai ba in bai aminta da kai ba da wa zai aminta to wani Allah Allah yake musulmi ya je gunsa a kasuwa ya cuce shi ya ba fek ɗin abu ko in abin shi kaɗai ne ya rage agonsa ya sa yin da ga dama kuma ɗan uwansa musulmi zai cuta al-muslim man salima al-muslimu da min lisani wa yadi idan ka cuci musulmi da gangan kamar kai sadlayan ɗin kanka a cikin musulmi a gaban Allah ka zari kanka a ciki wani ba kaya ne idan ya ji labarin ya ɗan ƙare kafin a kawo oda wallahi da kan zai kirkiri farashin kansa ya sa haka kawai in an ga dama a siyan ba ga dama ba abu babu tausayi babu imani kuma 75% yan uwansa musulmi zai siyar wani ya sa hannu a dokar da za ta cutar da musulmai yan uwansa don Allah ya bashi dama ya bashi fawa duk haka rayuwar ta mutu mun manta da ukuwa islamiyya mun manta da ita kowa nafsi nafsi nafsi yasa rayuwar ba ta da dadi ba mu da haɗin kai ba mu da son juna a yau ne ba mutum zai katon kamfani ko zai gidan mai sai shi kawai da hidayensa haka zai rubuta wani wani an sons da gano wani kasa maroci ne a yi maroci ne tun da kamar duk wani musulmin da ba ɗansa ba ne ya fi da daga ciki babu rabansa shi so daga wannan shi ne abin da ya kamata mu damu fahimci wannan allah ya mana arziki ya yi mana masu ilimi ya mana yawa babbar matsalar mu rashin haɗin kai da ba ma son junanmu kawai shi ne babbar matsalar mu wallahi ba ma son junanmu da gaske hasada ta mana yawa bakin ciki ya mana yawa dan uwanka ne ba za ka dinga kutun gwila sai ka jawo shi ƙasa ka ƙulla nan ka ƙulla nan ka ƙulla nan dole ni'imar da Allah ya masa sai kaga ta zabi ta zube ƙasa kawai bukata ka ta biya kuma kai ka ce musulmi ne ka sa ran aljanna kuma gun Allah wannan ba daidai bane saboda ka iyaka na abu da iyaka na sa'i Allah gare ka muke ibada gare ka muke neman taimako kaga wannan ta nuna mana cewa dukkan musulmi a haɗu muke a dunkule muke abubuwan mu duka ɗaya ne sai ma yake cewa fa hal tajidu sila akawa min zalika sila shin a tunaninka za ka samu wata mahaɗa mafi ƙarfi wanda za ta sadar da kai ga Allah fiye da wannan mahaɗar duk tunaninka akwai gunda za ka kasance kana kusa da Allah fiye da lokacin da kake sallah babu wannan ko dawafi kake kusancin ka bai kai ga Allah ba kamar lokacin da kake sallah yajibuka rabbuka ala qira'atika ayatan ayatan malik ya ce ubangijin ka yana amsa ma akan karatun da kake na alqur'ani aya bayan aya alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi arrahmanir rahim asna alayhi abdi maliki yawmiddin majidani abdi duk haka kana faɗa Allah iya baka amsa kana roƙo Allah iya cewa ya baka an gane wa huwa fawqa arshihi shi kuma Allah iya can birbishin al'arshinsa wa anta fi ardihi kai kuma kana nan dandanin kasarsa ina ya tambi salatika amma Allah iya kula da sallar da kake iya kula da sallar da kake a duk inda kake wata haƙiƙar li salati kuma Allah iya tabbatar da sallar ka iya buga mata stamp cewa sallah kake an gane wa ma zakarnahu min hadhihi al-fada'il maliki to abinda muka ambata daga cikin faraloli na sallah da muka ambata a yanzu to laysa ala sabilil isti'ab ba su zo akan an jumlace su gaba ɗaya bane a'a walakin qalilun min kaseer kaɗan ne daga cikin masu yawa lawai an tattaro su duka an faɗa ba ne ɗan kaɗan aka tsakoro aka faɗa ba wa min aji daga cikin abin mamaki an ya jahala kaumin musulmi na ƙadur hadhihi salawat duk da wannan fa'ida da munajatin da kake da kai da Allah da kana roƙonsa yana baka kana faɗar magana iya tabbatarwa to amma wa'ansu da yawa a cikin musulman yau sun jahilci girman wannan sallah يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات أو يتجاهلوا sun jahilci abin ko kuma a sun gafala sun rabkana da abin da yake farlaci da kima da sallah kuma haka ne o ya tagafalu an sun gafala daga gani ka duba ga yadda wasu musulman suke sallah a yau idan kana da imani wala sai kai kuka domin ka san mutum kawai ya zo a banza zai kuma a banza ne a ce mutum musulmi shekara 35 40 50 amma ce bai iya sallah ba to zama me yake a duniya daga balagarsa zuwa wannan lokacin me yake a duniya bahi da masinin Allah sai ya tambaye shi a rayuwarsa kabarka ba ta gushewa gaban Allah in ji manzon Allah sai Allah ya tambaye ka an hayatika fi ma afna rayuwarka a ina ta kare wa an shababi fi ma'abla samartakar ka aina ka tsufa duka sai Allah ya tambaye ka akan wannan amma a ce ka girma ka kai shekaru ka yi ƴaƴa baka iya sallah ba baka taba zuwa gu malami ya koya ma sallah ba haka kawai kake da kidaka kawai amma ka san in wani abu kake nema na duniya ka je ka san gunda zaka je a koya ma boko ka san gunda zaka je a koya maka dinga fama a baka admission kana ta fama ka nema ɗanka admission kana ta fafutuka duka ka san wannan in wata sana'a ce ka san yadda ka je a koya ma in wani abu ne ka san duk abin da ka je a koya ma amma sallah ce ba ka da yadda za a je a koya ma kuma ma kalqatul jinna wal insa illa li abudu duk abin da ka yi a duniya in dai ba bautar Allah ya bace banza ne tunda dan bautan Allah ya halicce ka kai ka san baka yi wa kanka adalci ba wallahi tallahi baka yi wa kanka adalci ba har yanzu akwai mutane da ba san me matsalar da kabli da ba ba abu kaza ya faru a sallah kabli za a yi abu kaza ya faru a sallah ba da za a yi wala ba sani ba suna nan a cikin musulmi da yawa amma ya fara ma analysis sai tsaye da yan takarar gwamna 2023 a yanzu a yanzu a yi jiha kaza a yi wani za a tsayar a yi jiha kaza a yi su ne bangaren su wani za a tsayar amma me kabli da ba da wallahi bai sani ba jahilin murakkab kenan saboda kaka rayuwar mutum analysis za ka iya cika duniya da analysis ɗinka amma me addinin ka yake bukata ko ka sani wannan shine a galabiya rayuwar da muke ci akwai wani zai ta yayi tantable a rayuwar tun daga asuba har magariba har dare amma ka duba tantable din ba lokacin sallah ce lokaci kaza zuwa kaza iya gu kaza lokaci kaza zuwa kaza iya gu kaza zai je gu kaza iya da appointment da wane iya da waye da waye da waye amma ka duba kan ba lokacin sallah ce idai sallar in ta riske a cikin mutane ya yi in ba ta riske a cikin mutane kuma ba zai yi ba shikenan a galabiya da yawa daga cikin musulmi suna cikin irin wannan ta'ada ko dan abu kankani abin da bai kai ya kawo ba ya sa mutum musulmi a tsara jini dan kankanin abu wani kallo ba ne kallo ne zai hana ya sana za a samu jini kallo hayaniya ake yaje iyalai kawo ana sallah bai sani ba ra'ayi sallah ba abin da ya shafe shi sai gumi ne kawai wani abin da bai kai ya kawo ba ya dinga sa iya tafka hasara samun jibi da yawa daga cikin musulmai yana samun wani sauran kaga abin da malam usaimi ne bada da yawa daga cikin musulmai yau sun jahilci girman sallah ba su ba ta matsayinta ba sun rafkana sun gafara hatta kanat as-salatu fi ayunihim har ma sallan ta zama to a idanuwansu min azhadil a'mal kamar wani aiki da suke guje masa ma ba sa son sa yadda az-zuhud ai kamar suna kyamar sallar ma a bace wanda yan kyamunta suke sai dan dole suke yi kawai shine min azhadil a'mal huwa aqalluha qadra kuma ita sallan nan ita ce mafi abin da suka fi bewa kankanin lokaci tana da karancin daraja a gunsu aqalluha qadra ba ta da wani matsayi wasaru la yuqimuna al-hawazana fi hisabi amali yasa su ma da suka mai da sallah haka to ba za a tsayar musu da mizanin auna sallah a cikin ayyukansu ba domin sallah ba ta wuta kima ba su ba ta lokaci ba na bincike da koyanta ba su ba da lokaci ba wajen yin ta cikin jam'i duk ba wannan lokacin a rayuwarsu yasa ita ma ba ta da matsayi a awon aikin sa gobe alkiyama ko manzon Allah iya ce awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da za a fara bincikawa aikin ka sallah ce idan ta gyaru to fa ni'ima abubuwa sun kyau idan ta ruguje ta ɓaci to abubuwa sun ɓaci Allah ya tsare to wannan ita ce sallah ya yanwa mu mai da hankali sosai annabawa duka duba yadda suke ta'amuli da sallah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiya annabi isma'il iya umartar iyalansa da sallah manzon Allah da kansa Allah ya ce wa mur ahlaka bis salati sai ce wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah sannan ka jure ka jure wajen yin ta la nas'aluka rizqa nahar narzuquka wal aqibatu lit taqwa an gane da kyau wata matsala hallo masu kokarin da ake zuwa a yi sallah a jami'i a masallaci kullum ana zuwa masha Allah ba ne amma da yawa wasu kuma sanya iyalan su yin sallah ba nan ma wata matsala ce mai girma wani bai taba gani yadda mata suke yin sallah ba bai taba gani ba shi da ya san kira sallah zai tafi masallaci amma ya take sallah bai sani ba wance yake sallah kuwa tashi raka'a biyu na gani ina fila haka ake yi kaga gunda take da kuskure ka gyara mata tunda koya mata addini wajibi ne a gunka ba sai in ba a yi tuba ka zo kana faɗa baki da kumfa ka yi mata faɗa akan ba ta iya sallah ba ko tana sakaci da sallah wannan shine idan ba koya mata addini ba wallahi akwai yiwuwar Allah sai ya kama ka ya tambaye ka tunda haƙƙin koya mata addini a wuyan ka yake ka bincike ta ya take sallah tun daga tsarki da alwala ya take yi in ba ta iya ba wajibi ne ka koya mata wajibi ne dole ne sai ka koya mata wannan sannan za ka fita a gurin Allah har yanzu akwai matan da suke salaye ga sun haɗe ƙafafuwansu haka su haɗe ƙafafuwansu jiya ma akwai wanda aka buga min waya wai ma'ana tambaya wai mace ce wai da ita a yin ƙabar ko ba ita wai ita za ta kama hannun ta kirji ko ba ita har yanzu ana irin wannan tambayar ko ba a cikin gari suke musulmai ne yanzu ba san wannan ba to kaga wannan ya ta gafalu na ni sala sallar ma gaba daya gafala akan ta musamman me yake saboda bayan kai wa kanka iyalinka ma suna da nauyi akan ka siga koya musu shine ka'ida saboda ka sallah ba a bar wasa bace tunda tana da matsayin da ita za a fara duba cikin aikinka to wajibi ne ka mai da hankali game da ita ka dage wajen koyanta da dagiya wajen yinta malike cewa tunda suka mai da sallah haka to ita ma sallah ba ta da wani matsayin da za a auna ta a mata hisabi a cikin ayyukansu wala ya buzi luna lahawakta domin ba sa ba da lokacinsu game da sallah min sa'ati a amarihim daga cikin lokutansu na rayuwa ba sa ba wa sallah lokaci bal rubama yaskiru ba'dhum biha wasu ma izgili suke da sallah an ga wani ya fiye sallah a dinga mai izgili ana wani bai da aiki in ba sallah ba wallahi ba da aiki kullum jibu-jibu-jibu sallah sallah sallah za ga yan duniya haka suke faɗawa zo kai baka da aiki ne sallah kawai suka gani yaskiru na ba'dhum biya suna izgili ko mutum ya rike sallah a sa mai suna a dinga masa izgili da sauransu bayan ba su yi ba sai suna yi wa masu yi izgili wa ya taki zuha su kuriya su riƙi sallar abin yi wa raɗa a ajuwa ne ba idan aiki sai sallar ga isa kullum sallar wa huzuwan ko izgili abu ne wannan huzuwa wala iba ko izgili da wargi a dingewa mutum izgili ana masa wargi a cikin sha'anin sa na sallah wa yaskiru minal musallina wa an su ko masallacin za su yi wa izgi duka dai gashi na abin da ake ciki akwai sai maliki ce nas'alullah assalam muna roƙon Allah ya ba mu aminci amma babu shakka abin ya da haɗari akwai haɗari ƙwarai da gaske a rayuwa an ba su yau domin irin yanda al'umma suke sakaci da sallah yau kuma ku duba abubuwan da ake ba su lokaci yanzu abubuwan da ba su lota kima da a ba su lokaci suka bata lokacin kakansu kuma abin da yake da dole ka ba da lokaci wajen koyi sai ka ki ba da lokaci wajen koyi wani ne fa yake ban labari jiya ne ko shekaran jiya an yi wata mutuwa wai ya je guntun safa aka ce mai girma gwamna zai je gun wai ki tashi har la'asar kuma gwamnan bai je ba dan Allah ka ji ba ta lokaci ba in gwamna ya je me zai masa to me zai masa yanzu mutum da yake da irin wannan ya kamata wajen awa shida kana jiran wani kuma wani na in ya zo ba don wanka ya zo ba don kai ya zo ba kuma ya ƙiba da awa ɗaya zai kai karatun a te ko iya jiran gwamna an ce zai zo yi ne kita shi Allah asar kuma gwamnan bai zo wani shi Allah ya ƙara tunda kai baka san ƙiba lokacin ka ba wallahi baka san darajar lokacin ka ba baka san darajar lokaci ba to haka mutane suke ko kallon bal ko kallon wata hayaniya ko ai wani bako za a mai daba a gidan sarki daga mutane sun cika go ana ta ihu ana ta bushe-bushe amma ga kawaidi ga akadari iya jiran sa bai iya so ga karatun fata yana jiran sa bai iya ba duka haka rayuwar take ko kuma ke mace ke san zuwa gidan biki daga nan sake tafi tudun wata tudun wada a kafa ko ki hawo nafi har yalan guza zaki je amma kuma ba baki iya kawaidi baki a halari in mijinki yana ki zuwa gidan biki ku yi fada da shi yake mai fishi amma in yi ciki je makaranta yake zuwa makaranta majanan ga suna na ta koyar da addini kyauta amma ba ki iya ba mijin ke ce ki je ba za ki je ba amma ke ce duk gidan da ake biki kin sai wani biki ma ba a gayyace ki ba za ki je dan tsegul me aka yi me kayan nawa aka yi wa yarinyar wani irin kaya aka mata a akwati nawa aka mata kaza kaza wannan ba abin da zai amfana da ke wannan la yusimin wala yughni min to in ka ɗauko rayuwar mu duk haka take ba ma ba wa lokaci kima ba ma ba wa addini kima ba ma ba wa ƴan uwantakar da Allah ya kulla mu ba ma ba ta kima ba ma san ƴan uwanmu ba ma san juna wannan kuma iya cikin abin da ya rage wa musulunci kima da ai ba su kai mai yawa ba yi amma kwarjininsu ya fi nama yi ko lokacin sardauna da su ba wa kwalewa kwarjininsu wallahi ta ya fi dukkan shugabannin mu a yanzu domin sun yadda addinin za suna son yan uwansu suna so ku duba sallauni da ya dinga fighting akan arewa anan ma ka yi shi arewa kasarsa kasarsa yankinsa yankinsa to a nan matsalolin su suke shi to ina ba mun yadda abin ne ga ga ga tafawa balewa ingila ya je a fadar sarauniya iya turanci amma babbar riga ce a cikin sagari da rawaninsa da carbarsa a hannu amma yanzu kamsila ka zama za ka fita ka je kudi ka sa ne ka tayali ka sa kot kai ba za a ce ma ba wuce ba ka canja duk ba ga suna ɗauko hotunan su sun fita waje duk sun canja to ta za ka yi kima gosu ka arka yanzu kana sawa suna ganin kuma kai ba nasu bane suna maka lambari haka suke maka lomana amma an so ka san al'ada ka kana rikita kimanta ka za su to wannan duka shine abubuwan da suke damun mu a yanzu wallahi da yawa Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu tsaya nan insha Allah lokaci ya ci mana mun zo karshen fasali na hudu in Allah ya kai mako mai zuwa fasali na biyar zami kuma in Allah da rana ita za mu rufe wannan karatu sanadiyar matsowan azumi insha Allah ranar laraba za mu rufe salatu sabatu salatu insha Allah Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana albarka abin da muka yi duka Allah ta'ala ya karba mana kusa kuran mu kuma Allah ta'ala ya yi mana muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya samu dace ya karba addu'o'in mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifan mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته